بسم الله الرحمن الرحيم قال الإمام البخاري ورحمة الله عليه في كتابه الأدب المفرد باب باب دعوة المظلوم باب دزي بياني أكن الدعاء وند أكا زالنت المظلوم وند أكا زالنت اسم المفعول نين ظلم يظلم ولا يظلم ربك أحدا فقد ظلم نفسه ko wa ma zalamnahum walakin kanu anfusahum yadhlimun ko حدثنا أبو نعيم قال حدثنا شيبان عن يحيى عن أبي جعفر عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم ياتي ثلاث دعوات مستجابات نسخة دكي هنونا ياي وسل مستجابات يسام سعاد ya sa masa tanwini a ƙasa haka ne ana ku? to wanda suke da wasu ne mustajabatun ne salatu da'awatin mustajabatu mutada da kabari ne addu'o'i guda uku mustajabatun an ansa su wannan alhamdulillah wasin istajaba wani yiri ne me suke fa'idantarwa masu tasirifi mustajaba to kayi addu'a kuma ne ma kake amsa an ce an amsa lissairura ay tasiru mujaba ka gane ثلاث دعوات مستجابات أي تصير mujabatan. an amsa suna zama ababen amsa sai dai ba a yi ba mun gane alhamzatu wasin wa tali as-sayrura la lit-talab la tufidu at-talab inma tufidu as-sayrura as-sayrura bis-sad ay sara kenan mun gane da'watul mazlumi addu'a farko ita ce addu'a wanda aka zalunta atahja'u bid-du'a wa tazdarihi وما يدريك ما صنع الدعاء سحام الليل لا تخطئ ولكن لها أمد وللأمد انقضاء فيمسكها إذا ما شاء ربي ويرسلها إذا نفذ القضاء لا تظلمن إذا ما كنت مقتدرا فالظلم ترجع قباه إلى الندم تنام عيناك والمظلوم منتبه يدعو عليك وعين الله لم تنم إذا جار الأمير وصاحباه وقاضي الحكم فويل ثم ويل ثم ويل لقاضي الأرض من قاضي السماء ألا إنا إن دعوات الباكين وشقاوى الثقالى والمساكين لن تذهب عند الله سدى ويقول الرب ويقول الرب وعزتي وجلالي لأنصرنكم ولو بعده وإن ذاك ذالنت ودعوة المسافر دع الدعاء وإن ديك متفي تفي دبات سابوبا an cika mota za a je ludo za a je caca za a je yan daudi za su sun cika mota za su tafi bikinsu za su je ajo wannan ai wannan safaru ma'asiya malaman fiqh wa hanafiya da malikiya suka ce ba ko sun yi sallah Allah ba ba za su kai Allah ba ba za su samu kusa ba suka kawo ka'ida suka ce ar-rukhasu la tunalu bil ma'asi ar-rukhasu la tunalu bil ma'asi sauki da aka yi ma mutum a shari'a tun han in tafiyar sabo ce ba zai samu wannan saukin ba ba shi ba shi to da'awatul musafir shi yasa a sunna in mutum zai tafiya kai zaka ce maka addu'a ba shi zai ce maka addu'a ba amma kai ma an ce ka masa in zai tafiya in zaka yi tafiya sai ka ce astaudi'ukumullah astaudi'ukumullah alladhi la tadhi'u wada'i'uhu shi kuma sai ya amsa mai sai ce astaudi'u Allah amanatiku ko muna ba Allah amanoninku muna ba Allah amanoninku Allah ya kulan mana da ku kaga duka ana so dama a musulunci ba inda aka ce a maka addu'a kai kuma kai shi mutum ya maka addu'a an maka haihuwa بورك لك في الموهوب وشكرت الواهب ورزقت بره وبلغ أشده kai kuma sai ka ce jazakallahu khairan wa razaqaka mithlahu saboda kan ba an maka addu'a ba kawai shigo zaka ka share baki ba ka zama kaza wa da'watul walidi ala waladihi sannan da addu'ar uba akan ɗansa nan an ce alwalid har da walida uwa da uba su ma mutum baki shi yasa iyaye su zama suna da taka tsantsan a game da me za su faɗi game da 'ya'yansu addu'a su tana da tasiri ranar da ka buɗe baki kama ɗanka mummunan addu'a wallahi shi kenan sai ta Allah ya ansa yasa ka kai masa addu'a mai kyau ana ba da labari a tarbiyya aka ce a wata a cikin limaman da aka yi a maka ba a san kowaye ba dai limaman harami an ce in mama shi in yi laifi mama shi tana dukan shi sai ta rika ce mai na dan karami tana fa dukan zai ce Allah mai da kai limamin makka Allah mai da kai limamin haramin makka shike sai da kuwa Allah mai da shi tana dukan shi so daga waɗannan addu'o'in to mahallin shahid shine da'watul mazlumi dama babun kenan da Imam Bukhari ya kulla babu da'watul mazlumi babun addu'ar wanda aka zalunta in ya daga hannu yayi addu'a Allah zai ansa wattaqi da'watal mazlumi falaysa bainaha wa bainal lahi hijabun Bukhari da Muslim suka rawaito shi hadisin wa hadisin Mu'adh bin Jabal radiyallahu anhu lokacin da Annabi sallama ya aike shi zuwa Yaman a ƙarshe ya ce wa iyaka wa kara'ima amwalihim wattaqi da'awatal mazlumi falaysa bainaha wa bainal lahi hijab shine atahza'u bid du'a'i wa tazdarihi ana addu'a kana ce Allah bi ansa tana ma addu'a izgiri ku je ku yi ta addu'a ku je ku yi ta yi yana dariya wa ma yudrika ma sana addu'a ku ka san abin da addu'a take ba sihamul layli la tukhbir makaman da ake aika su da daddare ba sa kuskure walakinnaha amadu sai dai suna da lokaci walil amadin qida'u lokacin kuma yana da lokaci yana da yana da yana da inda aka aje shi za a yanke in ya tabbata za a yi فيمسكها إذا ما شاء ربي الإمام الشافعي waɗannan baitotan sai ubangiji na ya rike waɗannan makaman idan aka aika wa yursiluha idza nafadha alqada'u lokacin da hukuncin Allah ya tashi zai yi aiki shikenan sai Allah ya aiko sai yayi addu'a shekaru ba za su yi aiki ba sai bayan shekaru da yawa an yi zalunci an yi zalunci babu su'alil abdir rizqa min Allah azza wa jalla babun bawa ya roki arziki a wajen Allah fabtagu inda Allah rizqa wa'budu washkuru ku nemi arziki a wajen Allah al-Imam al-Bukhari yace li qawlihi saboda fadin Allah ta'ala da yace warzuquna wa anta khayrur raziqi ya Allah ka mana arziki kai ne mafi alkhairin masu bada arziki in akwai waɗanda suke jin suna arziki to anta khayru so da kasuma in sun tashi wajen ka suke nema wannan addu'a suwaye addu'ar alhawariyuna ce kun ga isin babi na Imam al-Bukhari ko shi yasa malamai suke da kaida suke cewa fiqhul Imam al-Bukhari fi tabwibi kana gana Imam al-Bukhari faqihi ne a yadda yake babi yanzu kaga waɗancan ayoyin na الحواريون أبن دي فارع أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين to shine na Imam Bukhari ya dauko ya buga mana sannan wani abun da zai ba ku sha'awa sai ce ne qaulillahi ta ne qaulihi hadisin da zai kaza ifi kun gane wani fikihu kun gane wani fikihu hadisin da Imam Bukhari zai kawo mana hujja zai zai kawo shi a babun bai inganta ba sai ya kawo aya sai ce ne qaulihi ta'ala kun ga wata koyarwa ta malamai ko sai ce liqaulihi ta'ala to amma duk da haka sai ce haddathana isma'il ibn abi uwais قال حدثني ابن أبي الزناد عن موسى بن عقبة عن أبي الزبير عن جابر أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر جابر بن عبد الله يتي أكتي ياجع النبي صلى الله عليه وسلم كم منبري نظر نحو اليمن من ذل صلى الله عليه وسلم أنغر يمن يمن Yaman kudancin Madina ke. Yaman kudu kudu da Madina shine Yaman. Sham arewacin Madina. Arewacin farko har zuwa nesa. Yammacin farko a abin nan kudancin farko har zuwa nesa. In an ce Yaman tun daga farkon kudin Madina har Yaman din da yau kake jin ake ce mata Yaman. Duk kudu da Madina shine Yaman ai. Mun gane? a can da Yemen bici ai akwai yaman asimatuha sana'a akwai a- yaman asimatuha hadramaut amma dai sun haɗe yanzu ko aka ce ya kalli ɓangaren yaman faƙala Allahumma aqbil bi qulubihim ya Allah ka fuskanto da zukatansu su zo su musulunta wa nazara nahwa al-iraqi sannan ya kalli inda iraqi take فقال مثل ذلك يا أنبتي قتن قتن حكا ونظر نحو كل أفق يكلكو ونبانغري فقال مثل ذلك يا أنبتي إن ونن أدوى اللهم أقبل بقلوبهم وقال اللهم ارزقنا من تراث الأرض أكتي ما زسم يا الله كأذر تامو من تراث الأرض daga abin da ƙasa take gadarwa turasul ard akwai riwaya ta zo da samarat ثمرات الأرض اللهم ارزقنا من ثمرات الأرض يا الله كأذرتا mu daga cikin arzikin ƙasa abubuwan da ake samu ƙasa na fitarwa samara abinda ƙasa ta fitar wa barik lana fi muddina wa sa'ina sannan ya Allah kai mana albarka a cikin mudun mu da muke amfani da shi da sa'in mu sa'i mudu nawa kenan mudu hudu mudu kuma shine in an hada zai bada sa'i daya guda hudu sai ya bada sa'i daya ko to yi wannan addu'a wannan isnadin na Imam al-Bukhari bai inganta ba amma Imam at-Tirmidhi ya fitar da shi da wata sigar da Imam Ahmad bin Hanbal kuma hadisi ne hasanin sahih a wajen Imam at-Tirmidhi kamar yadda malamai suka tabbatar mun gane shi kuwa shi kuwa illar wannan ita illar isnadin nan da ke gaban mu shi shi shi abu zubair mudallisi ne abu zubair mudallisi ne yi kuma an'ana yi an'ana yi an'ana wa ma ata mudallasan nau'ani me farko فالأول الإسقاط للشيخ وأن يروي عمن فوقه بعن وعن والثاني لا يسقطه لكن يصف أوصافه بما به لا ينعرف هو to kaga shi mudallisi ne abu zubair mudallisi ne kuma kad an'ana ma sarraha bi tahdith bai ce qala ba bai ce haddathani ba bai ce sami'tu ba saboda ka hadisi da'ifi ne ta wajen al-imam al-bukhari amma ta wajen al-imam at-tirmidhi da al-imam ahmad ibn hanbal isnadi ne sahihi mun gane to shi yasa al-Imam al-Bukhari ya san da haka sai ya ce maka ne babu su'ali al-abd rizqa babun bawa ya roki arziki min Allah azza wa jalla daga ubangijin sa Allah madaukakin sarki sai ce li qawlihi warzuqna wa anta khayrur raziqin so daka ya gama maka aiki babun az-zulmu zulumatu babun da zai yi bayani akan cewa zalunci dubbai ne zalunci dubbai ne الظلم أسلي لفظ الظلم شين وضع الشيء على غير موضعه سنة أبو بائن دي تنشنت أقيبا شي يسا سكت وظلمت اللبن ظلمت اللبن إذا شربته قبل إخراج زبدي إن كشانون كافن أبنن أترى أترى من شانن أقاش من شانن تسي أترى ظلمته mun gane zalamtu zalamtan labana haka laraba suke cewa zalamtan labana ai sharibtahu qabla ikhraj zubadi kafin a cire man man shanu sai ka kama shan ya nuna to sai a ce ka zalunci nono domin ja'altahu fi ghairi mawdi'ihi ya kamata a ware mai sannan ka sha nono ba mun gane ko ba ka ake ba to shine az-zulmu az-zulmu kenan asali الإمام البخاري يتي حدثنا بشر قال حدثنا عبد الله قال حدثنا داود بن قيس قال حدثنا عبيد الله بن م... عبيد الله بن مقسم قال سمعت جابر بن عبد الله جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول يتي يا جابر بن عبد الله رضي الله عنهما الأنصار يناتيوا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ياتي اتقوا الظلم كتيا زالنش abin da ake ce mai ittiqa'i shine kaffa kaffa kaffa kaffa ke خل الذنوب صغيرها وكبيرها فحوى التقى واعمل كماشٍ فوق عقد الشوك يحذر ما يرى هذا يحذر ما يرى كفّ كفّ da taka tsantsan kenan shine ittiqai to ku ji tsoron zalunci fa inna zulma zulumatun yawmal qiyamati domin zalunci zai zama mutum dufai ba inda ake yaban duhu ko inda kuma malamai suka ce balaga ta ƙur'ani ƙur'ani bai yi jam'in nur ba annuru shay'un wahidun amma az-zulmatu sai a ce az-zulumat az-zulumat kitabun anzalnahu ilayka litukhrijan nasa min az-zulumat ilayhi رسولا يتلو عليكم آيات الله مبينات ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور هذا الظلمات أما النور فأتى الأنوار رغم أن للنور جمعا جمع سعلارة شيء أنوار كما جمع مقبولي نور أنوار جمع كياسي أما قرآني بقاتا قتبا إن شيء أنوار أما ظلمة ظلمات صم وبقم في إيه؟ في الظلمات أو كظلمات في بحر لجي يغشاه موج واتقوا الشح sannan ku yi kaffa kaffa da shuhu ashuhu shine alhirsu shadidu ala almal alhirsu shadidu ala almal haka ibn rajab ya fadi a cikin zammul mali wal jah alhirsu shadidu ala almal tsananin san dukiya shi na ke ce masa ashuhu idan ya sa ka kaki ba da shi a hakkinsa to sai a kira shi da ne sai a kira shi da bukulu idan kana badawa amma ba ka ba da yadda ya isa sai a kira shi taqtirun taqtir makwadanci kenan mun gane to so da ka shuhu lafazi ne mai faɗi alhirsu shadidu ala almal tsananin san dukiya mutum ya zama kaman alfi a sami irli a rasa irli a samu wuri ya ce in dai da wuri ko ba irli kun san irli yayi irbun mutunci shi a wajen za kawai kuɗi shine komai to ku nisanci shuhu ku nisanci san dukiya tsananin san dukiya fa inna shuha ahlaka man kana qablakum domin tsananin san dukiya ya halakar da wanda ke suke kafin ku wa hamalahum ala an safaku dima'ahum dukiya ta san san dukiya mai tsanani yasa su suka kasance suka zidda jinanan su aka kashe juna saboda kuɗi wastahallu maharimahum kuma suka halatta abubuwan da suke masu alfarma a cikin su matan su mutum ya bada matar shi a lalata da ita ya samu kuɗi i shi zai tura ta ya tura bai wasa ta je ta yi wala tukrihu fata ya fi kuma alal bigha'i in aradna tahassuna ya tautabu arad al hayati duniya mutum ya tura bai wasa domin ta je ta zina ta kawo mishi kuɗi to duk su ne waɗannan so da ka ashuhu mummunar ɗabi'a ce wannan hadisi ne sahihi al-Imam al-Bukhari da al-Imam Muslim sun fitar da shi a cikin sahihani saboda haka zalunci mugun abu ne in muka zo karatu na gaba za mu bayani mai tsawo akan zalunci na yake suke dauka ba kawai shi ne